أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wa ba'adu insha Allah karatunmu na daliya za mu ɗora daga inda muka kwana. A irin wannan bugu namu na gida za mu tashi shafi na sha biyu. Amma kafin mu shiga shafi na sha biyu a takaice a gurguje, akwai baiti biyu da muka kwana a karatunmu da ya gabata, wanda na ji fassarar sai na ji ya kamata in sake ƙarin bayani a kanta. Baitoci ne guda biyu. Baiti na farko da yake magana game da shi wanda baya son ibada. Yusdi wa yulhimu fil gururi, muzawilan ma an hubuddun min lu'ayil qusudi. Yusdi yace yusdi yana yin saka wa yulhimu yana warwarewa. Kamar dai Hausa ne kace yana yin tuka da warwara. Yusdi yana yin saka, wa yulhimu yana warwarewa. fil gururi a cikin rudi ya ki tsayawa ya abin kirki muzawilan yana mai walakantar da e muzawilan yana mai walakantarwa ko yana mai kawarwa shine muzawilan shine kamar kamar kawar da abu saboda haka kamar ko magani ko kawar da wata cuta ma ko na mai shirin na ce muzawilan ma'ana mu'alijan ma'ana muzawilan yana mai kawarwa kamar yadda ake ƙoƙarin magance wata cuta. Muzawilin yana mai ƙoƙarin kawar da ma an hubuddun abin da babu makawa yana kansa, abin da shafi ibada da sanin Allah shi ne abin da babu makawa a kansa, amma sai ke ƙoƙari yake kawar da abin da babu makawa dole a kan nasa, millu ayin saboda wani fure, usurdi mai kura. abin da ake nufi da lu'a'il kusurdi lu'a'i shine kamar fure kusurdi kuma tarkace min lu'a'il kusurdi daga fure al-kusurdi na tarkace abin da yake nufi da lu'a'il kusurdi shine kamar lu'a'i shine kamar fure kaga fure shine wanda yanzu za ka gan shi lip lip lip da shi amma jimawa kaɗan ya yankwa ne to haka al'amuran duniya suke yasa al'amuran duniya a ake ce masu lu'a'il kusurdi fure wanda yake alkusurdi mai wanda yake zama tarkashi saboda ni yanzu za ka ga mota sabuwa kar to allu'a'i kenan kamar fure ce ai in aka in fure kore za ka shi yayi kyau ya bude amma jima ka dadin ta accident sai ka ga tayi dama dama tayi kaca kaca to saboda haka ake cewa al'amuran duniya lu'a'il kusurdi tarkace ne wanda yake mai zama kura yanzu za ga abu liblib zuba kaɗan sai a tattara shi sai a zuba shi a cikin kwandon shara ina fatar an fahimta yanzu za ga abu kyakkyawa yanzu nan za ga mutum ya ɗora riga ɗauka ringa diga sabuwa dal yana tafiya ɗaya bayan ɗaya bayan ɗan kwana biyu sai ka je ka samo ta a bola to kaga allu'a'i ne asalinta kaga lu'a'i ne fure ne abu ne wanda za a ga shi kirkin cikin sa amma kuma kusurdi ta zama tarkace sai a diba kuma jima kaɗan sai a zuba shi a bola saboda haka ake kiran al'amuran duniya lu'a'il kusurdi ko kuma ka ce lu'a'il kusurdi nau'i ne na wani irin fure in ka shuka fulawoyin na a gidanka suka yi fure mai kyau ai jimawa kaɗan sai ga furen sun zuba a ƙasa shi kaga furen nan ba ɗiba za a yi magani da shi ba shi ba shi za a yi ba shi kuma ba kaiwa za a yi wa dabbobi su ci ba ƙarshe share shi za a yi a je a zuba shi a kwandon shara to haka al'amuran duniya suke shine du'ayil usrudi nau'i ne na fure wanda yake zuba duk wanda yake yadda ake shuka fulawoyi zai ga fulawa in ta yi in ta yi in ta yi kyau tana zuba ƙarshe ta zama shara sai a rika neman mai shara kuma mai shara ya share ya kai ta bola ya je ya zuba a wajen zubawa yadda ake zuba shara ta zama aikin banza awaki ba ci za su ba kai ba ji kawa za kai ka sha ba to haka al'amuran duniya suke a ƙarshen su duk abin da ka gan shi mai kyau to wata sai ya zo ya zama tarkace kai shi kansa ma ɗan adam ɗin da yake wai goge can ya shafa wancan ya fa shafa wancan shi ma da ya mutu ya zama luqayil qusrudi ya zama shi ma shara in an bashi sai ya damu mutane karshe zai rike ne ya kama wari to wannan shine fassarar wannan baiti guda ɗaya da na gyara amma Allah shine masani sai baiti na biyu kuma shine wanda yake cewa wa miqil lihazi wa hayaqibbun farikun farikin litilka ala hawan lam yakududi wa mikin shi mutum mai tsananin soyayya ne lihazi ga waccar tsohuwar ita ce duniya wahaya kibbun gashi kuma ita wannan tsohuwar kibbun mayaudariya ce farikun kuma ga ta ita din makiyarsa ce ba ta san sa farikin amma sai mutum ya zamto yana ki litilka ga waccar matar ta wacce take kyakkyawa ala hawan saboda tsaman saboda tsabar san zuciyarsa lam yuqdadi wannan fa tsohuwar da yake so lam yuqdadi bai ma ballo ta ba shine lam yuqdadi bai ma ballo ta ba ma'ana ita wannan tsohuwar da yake so ya walakanta waccar matarsa mai kyau to fa tsohuwar ma fa lam yuqdadi bai ma ballo ta ma'ana bata ma shiga hannu ba bata ma shiga hannu ba ya kamata in zaka jefar da wani abunka to ya kamata ka samu ɗayan ka rike shi a hannu hausawa suna cewa wannan baitin zai ɗau zai dace da karin magana da hausawa suke cewa wai duk wanda ya ƙona rumbunsa ya san inda toka suke arha to kai baka je ka yi magana da kamfanin toka ba sun ce maka ka kawo za su saya ba kuma haka kawai kuma haka kawai ka je ka ƙona lambunka ka je ka ƙona rumbunka na abinci rumbunka da kake ajiye abinci a cikinsa baka yi shawara da kamfanin toka ba ka je ka sa masa wuta to wannan shine abin da baitin nan zai dace da wannan shine wamikin shi mutum mai tsananin soyayya ne lihazi ga waccan tsohuwar wahawa kibbun ga ta ita kuma mai yaudariya ce farikun ga shi mai kiyayya ce ba ta son sa amma farikin litilka sai ya zo yana kin waccar matar tasa ta kyau ala hawan bisa san zuciya lam yukubati gashi kuma waccar wanda yake son fa lam yukubati bai ma same ta ba shine lam yukubati bai ma ballo ta ba amma ana nufin lam yukubati bai ma same ta ba to haka shine mutane suna gudun al'amuran duniya al'amura na lahira al'amura na lahira suna gudun su kuma duniyar ma bata ma samu ba don da za ka ga shi ba ruwansa da karatun addini ba ruwansa da duk wata hidimar da ta samu addini to sai ka samu duniyar ma bata ma zauna a hannunsa ba duniyar ma da yake son bata ma zauna ba to wannan su ne baitoci guda biyu wanda da na ji karatun sai na ji ya kamata in ƙara bayani a kansa saboda kar mu kunshe karatu mu a kunshe karatu wani ya kasa fahimta to shine za mu tashi farkon wannan shafin yace kalla wala lil kulli fi dunya wala li yakuna aqsa aishuhu aisharadi aishihi aisharadi yace kalla yace ka saurara ka ci wala lil kulli fi dunya wala lil kulli ba a halicci mutum ba lil kulli dan ya dawwama fi dunya a cikin duniya wala hakan nan ba a halicci mutum ba li yakuna aqsa aishihi domin ya kasance aka mafi girman aishi shi rayuwarsa al'aishin radi shi ne rayuwa wulakantacciya ba yi mutum don ya irin wannan rayuwa ta kaskanci ta wulakanci ba shi ne a ce kawai ba a ce aishin radi shi ne rayuwa ta duniya ma'ana ba a yi mutum don ya rayu kawai a iya duniya ba shi ne kalla ka saurara ka ce wala lil kuldi ba a halarci mutum ba lil kuldi don dawoma fi duniya a cikin duniya wa mali ya kuna ba a yi shi don ya kasance ba aka sa a yi shi shi ƙarshen rayuwarsa al'aishin rabi rayuwa wulaƙantacciya ba a yi shi don haka ba kawai a ce iya jiki zai gina a an yi shi ne don ya gina jiki da ruhi balamun sha'un fil ardi la musdaudanin lakin li abrana hawa za ka la mau'idi bal yace to zai gaya maka bal yace ka yadda abin fa yake mun sha'un an halicci mutum ne fil ardi a duniya la mustaudanun ba dan ya zauna ba shine istidani shine kama guri zauna la mustaudanun ba ai mutum a duniya dan ya zama dan kama guri zauna ya zauna a gurin ba walakin sai dai an yi mutum ne liya abura domin ya tsallaka na hawa zakal mau'idi zuwa ga wancan alkawarin da aka masa na lahira an kawo shi duniya ne saboda duniya ta zama masa kamar wata gadar da zai taka ya yi abin da aka sashi yayi shine lakin da ya abura an yi shi ne don ya tsallaka na hawa zakal mau'idi zuwa ga wancan alkawarin nasa mana an kawo ka duniya ne don kai amfani da kwanakin da ka samu da lafiyar da ka samu da ji da ganin da ka samu don kai amfani da shi zuwa ga aiki na lahira yace wa kalifatun li yasira fiha sayratal mustaqlifil mustahafazil mustahfidi mustahfadi wa kalifatun shi fa mutum an kawo shi ne don ya zama halifan Allah a doron ƙasa shine wa kalifatun shi mutum an kawo shi ne fa don ya halifanci Allah li yasira dan ya aiki fiha a cikin wannan duniya siran nan na aiki ne li yasira fiha dan ya aiki a cikin wannan duniyar sayratal mustaklafi irin aiki na abin halifantarwa shine al mustaklafi wanda aka sashi wakili an kawo kaya an zuba aka ce to kai ne wakilin mai kaya ka sayar kai duk abin da ya kamata a madadin mai kaya kaga kayan ba naka bane kenan kaga dole kai taka tsantsa to an kawo mutum ne duniya domin ya liyasira domin ya tafiya fiha ko kuma ya aiki a cikin duniya sayratal mustaklafi irin aiki na wanda aka bashi ajiya aka halifantar da shi al mustahafiz irin kuma mai kiyayewa wanda an bashi kayan ya san ba nasa bane kuma shi mai kiyayewa ne shine mustahafiz musta'ahadi wanda yake kuma mai rike alkawari an kawo shi ne don yi wannan aikin wakili ne mai kiyaye dukiya ko mai kiyaye alkawari to irin wannan rayuwar ake so mutum yayi yaya kake ga wanda aka danka masa dukiya shi halifa ne kuma mutumin nan mai kiyayewa ne ko mai cika alkawari kaga zai kaffa kaffa kenan wani ma zai kula da abin fiye da ma in kayansa ne shine wa khalifatun shi mutum halifa ne na Allah an kawo shi duniya liyasira dan ya aiki fiya a cikin duniya sayratal mustaqlafi irin aikin wanda aka halifantar da shi mustahafazi wanda yake mai kiyayewa musta'ahadi mai kula da alkawari saboda haka da aka kawo mutum ya wannan aikin to kaga ya zama sarki kenan tunda shi halifa ne kaga duk lokacin da kaji an ce halifa to ai sarki ne kenan to zai gaya maka kalubalen da shi halifan zai fuskanta malikun yiwa zai da hulgija wa ya muddu min jundun min jundin bi anwarin laguyo bi mujannadi malikun shi mutum sarki ne fa tunda yan ce maka an bashi halifanci yiwa zai da hulhija alhija hankali yiwa zai ruhu shi ne ke zama wazirinsa duk inda ka ji sarki to akwai waziri mataimaki kenan duk inda ka ji shugaban kasa to akwai yan majalisu su ne wazirai to malikun shi sarki ne yi wazirul hija hankali shi ne mataimakinsa waye muddu min jundin waye muddu ana karfafansa min jundin daga wata iriyar rinduna bi anwarul guyubi daga haskake haskake na gaibin Allah mujannadi a tattarawa saboda haka hankalin mutum shine zai zama mataimakinsa in hankali yayi kyau to sai ya amfani da hankalin hankalin sai ba shi shawara mai kyau sai abin da ya kamata shine waye muddu ana karfafarsa min jundin daga wata iriyar rindina bi anwarul guyubi amma na haskake haskake na gaibu wanda Allah zai sa masa a zuciyarsa mujannadi wata suke abar tattarawa wal ka'inatu ra'iyatun tujiba ila tasrif fikrin indahu mutabaddidi kaji dai har yanzu fa ana gaya maka cewa fa mutum a karan kanka kai kadai fa gwamnati ce fa guda yanzu an gaya maka wazirinka an ce kai kaɗai ɗinka shugaban ƙasa ne hankalinka shine wazirinka kamar 'yan majalisunka kaga ƙasa aka samu shugaban ƙasa aka samu 'yan majalisu ai ƙasa ta kafa ko to sai ka ce to ya suwaye kuma al'ummar da ake mulka wal ka'inatu gaɓoɓi na kaunu ne wal ka'inatu gaɓoɓi an kawo su ne daga kaunu eh wal ka'inatu kamar kaunu ne wal ka'inatu amma ka'inatu ana ana nufin gaɓoɓin da suke jikin mutum ra'iyyatun su ne talakawan gari tun aka ce ga shugaba to ai dole zama ko wanda ake mulka ko to a matsayinka na mutum kai kaɗai ɗinka shugaban ƙasa ne hankalinka shine ‘yan majalisunka gaɓoɓinka kuma su ne talakawan da ake mulka shine walka'ina su gaɓoɓi ra'iyyatun su ne talakawan da ake kiwo eh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati tujiba da ake kora waɗannan gabobin ila tasrifi fikrin wajen sarrafawa na tunani inda hu a gurinsa mutabaddidi mabambanta tunani shi zai rika kora su su rika sarrafuwa tunaninka shi zai ce a je makaranta a dawo ko a je kaza a dawo to kaga shugaban kasa yana bada umarni kenan shine ila tasrifi fikirin sujiba da ake kora su ila tasrifi fikirin zuwa ga sarrafawa tunani inda hu a gurinsa mutabaddidi mabambanci wa hawa bi rabbati baitihi kida ulhawa wa sadan bi jami'il mil huzuzi muhashshadi to kaga kasa an samu halifa an samu shugaban kasa shine mutum shine mutum kansa ko a ce ruhi an samu yan majalisu sune mai hankali an samu talakawa na gari sune gababin mutum kaga kasa ta tabbata ko to kasar fa to akwai yan tawaye kuma duk shi kuma ‘yan dawaya shine shine son zuciya shine sai ce wa hawa bi rabbata baiti ki da ulhawa ki da u mayaudarin nan alhawa na son zuciya wa hawa sai ya sauka bi rabbata baitihi a tsakiyar gidansa shugaban kasa yana shugabanci to sai ga ‘yan tawaye sun kunno kai ki da ulhawa mayaudarin nan na son zuciya wa hawa sai ya sauka bi rabbata baitihi a kofar gidansa zai masa juyin mulki kenan wasaɗan sai ya masa cimbe bi jam'in da taron wata rindina milhu zuzi ta sha'awace sha'awace muhashshadi a battarawa shi ma wannan milhu zuzi ma'ana min huzuzin ne daman na ce a kula din na ga mil din nan a cikin daliya to min aka cire saboda wazanin sa ne mil huzuzi ma'ana min huzuzin na san zuciya muhashshada abin tattarawa shi ma nan ka kalla wa hawan kida ulhawa mai yaudarin nan na son zuciya wa hawa sai sauka bi rabbati baitihi a a kofar gidansa wasa ayatin be bi jam'in da taro mil huzuz na sha'awace sha'awace mahashadi ababan tarawa lokacin da mutum ya zama tunda mutum shine shugaban kasa to wannan sha'awa din san cewa sai an tara duniya sai an fi kowa kuɗi sai an fi kaza to wannan shine yan tawaye in mutum ya biye su shikenan sai ya rasa mukaminsa karshe sai mutum ya koma asfalar safilin kenan ka san haka mutum ta waye daman zuwa ake a kulle shi a furfur to shikenan in mutum ya ya bu waɗannan din ya bar su shikenan ya zo su kifar da shi akan mulkin sa amma da shi halifan Allah ne a doron kasa sai ya koma sun maradatnahu asfalar safilin eh yake cewa wa hawan bi rabbati baiti kidalawa yace fatakanna fal malikul bugatu wa matayarum nahaban yu'adu ala sadadi wa yuhsadi fatakanniful malikul bugatu al bugatu azzalimai daman nan gaba daya yana magana ne akan ilimin sufanci al bugatu azzalimai fatakannafal malika sai su kewaye waɗannan sarkin matayarum nahaban duk lokacin da ya nemi wata bukata yu'adu ala sadadi da za a dawo da shi akan aiki mai kyau wa yi husadi sai su masa hasada duk lokacin da mutum ya nemi wani aiki mai kyau sai waɗannan azzaliman su masa hasada su ne waɗannan son zuciya din yana so ya bada kuɗinsa a taimaki addini shikenan sai su yi masa hasada su hana shi sai su su masa hasada su hana shi shine matayarun nahaban duk lokacin da ya nemi wata bukata yu'adu da za a dawo da shi alal sadadi akan aikin daidai wai husri ya masa hasada sai zama mutum yana jin kasala na yin ayyuka na alkhairi to waɗannan ƴan tawayen ne da mungayen wannan ƴan majalisun su suke masa hasada sai mutum ji ba sa aikin alkhairi وتلذت الحرب الأوان فإن يكن حضر الملك وزير صدق يقضي وتلذت الحرب الأوان alharbul awanu yaƙi na cikin gida wata lazzat sai huru in ba samu ‘yan majalisu na gaskiya ba, ka san yaƙin ba sasa ya fi kowane ba yaƙi wahala, yaƙin sari kanoki ya fi kowane yaƙi ba da wahala. Wani yana daga cikin dalilin da ya sa ƙasar mu aka sha wahala da Boko Haram, saboda alharbul awanu ne, harbi wani yaƙi ne na cikin gida na sari kanoki. Dan Boko Haram ba wai zane aka yi a goshinsa aka rubutawa aka nuna wa soja cewa wannan dan boko haram bane so da haka za iya kai hari soja sai ya zo ya rasa waye dan boko haram waye mutumin gari wannan abin yasa aka rasa rayuka da yawa aka rasa rayuka da yawa na mutane kuma wani abu ma ba wai tsantsar ganganci ne na su jami'an tsaro ba wannan abin yasa jami'an tsaro suka sha wahala mutanen gari ma suka sha wahala to sun je sun kai hari sun zo cikin ku sun zauna shi kuma ba a rubuta a goshin dan boko haram an ce wannan dan boko haram ne mai laifi ba kai dan gari ba a rubuta a goshinka an ce wannan kai dan gari ne baka da laifi ba saboda haka in soje zo sai rafe da zai saboda haka duk kasashen da suka yi fama da irin wannan tashe tashe hankula ke za ga duk kokarin da gwamnati za ta yi wajen bawa kasa tsaro sai ka samu za a sha wahala sosai saboda yaki ne na cikin gida to alharbul awanu yaki na cikin gida ko kace yaki na sari kanoke wata lazzar sai ya horu fa in yakun hadaral maliki fa in yakun idan ya kasance hadaral maliki a gefen sarki hadaral malika daura da sarki mana waɗanda suka kewaye sarki waziru sirkin fa in yakun waziru sirkin idan waziri na gaskiya ya kasance hadaral malika a tare da sarki yi ƙodabi sai ya ƙarfafa shi sai ya ƙarfafa shi to ya kake gani yakin cikin gida ya kunne na sauri kano ke ko ba a samu yan majalisu masu masu kirki ba to kaga dole a sha wahala shine wata lazzatul harbul awan al harbul awan kamar kace yakin sari kano ke sai ya kunnu fa in yakun in ya kasance waziru sirkin akwai waziri na gaskiya hadaral malika a tare da sarki yi kobadi sai ya karfafa wannan sarkin wannan shugaban mustansiran bin rishdi wa tawfiqi fi gamaratiha wa qira'il jam'al adi mustansiran shi wannan waziri na gaskiya din mustansiran halin kasancewarsa yana taimakon shi sarki din bin rishdi da shirya wattaufiki da kuma samun dace daga Allah ko da mutum ya samu masu shawara na gari kuma ya kasance yana bin shari'a to wattaufiki sai an samu dace daga Allah sai an samu dace daga Allah shi yasa shi yasa wanda ya hau mulki idan ya san dawar garin ya san yadda al'amuran suke to sai ya sa ai ta masa addu'a ai ta mar addu'a wannan addu'o'in da za a yi ta masa duk da za a samu kurakurai a cikin mulkinsa amma wannan addu'o'in da za a yi ta yi su za su sa ya samu nasarar da ya samu amma idan aka samu shugaba ya zo yace shi ba ruwansa da addu'a kowa ma ya yi tunda kai ma kasarka ne kai ma ka yi to in mutum ya zama mu shugabanci idan bai dage da addu'a ba to al'amura da ya ta gagararsa saboda bayan ƙoƙarinka na kyautata wa jama'a bayan ƙoƙarinka na cewa sai ka taimaka wa jama'a sai ka yi gaskiya sai ka yi adalci to waɗannan abubuwan ba za su tafi daidai ba in baka samu taimako daga Allah ba shine mustansirin halin kasance mutum abin taimako ne da rushi da shiriya wata tawfiki da kuma dace daga Allah fi gamaratiha a cikin wutar wannan yaƙi sai ya samu dace daga Allah wa qira'ihi da kuma kwankwasawarsa ya karsa jam'al adi taron wannan makiya dole sai an samu taimako ga Allah shine fi gamaratiha a cikin kutsawarsa wannan yakin fi gamaratil mauti kamar yadda can yake faɗa wa qira'i da kuma yaƙarsa amma abin da ake da qira'i shine kamar kwankwasawa amma ana nufin yaƙa jama'a lalai taron taron makiya fasana jumu ahumu wa fallala garbahum bi girari sayfin min lihijahumu hannabi fasana jumu ahumu sai ya tarwatsa taron su su waɗannan maƙiya ɗin. Wafallala yana mai karya garbahun kaifinsu, bigirari saifin da kaifin takwabi min hijahu na hankalinsa muhannadi wanda yake takwabi ƙirar hindu. Kaga ko iri a iya irin wannan baitocin mutum zai gada cewa ilimin sufanci ilimi ne mai zaman kansa. Ba zai yiwu mutumin da yake sufi ka gama gana a cikin littattafan sufaye ka ce sun face kaza ba. yanzu duk wannan magana da ake fa kai tsammanin wata ƙasa guda ake a'a da karan kanka kake kai a karan kanka a jikinka kai shugaban ƙasa ne kana da ƴan majalisu kana da talakawa da kake mulka kana da ƴan tawaye duk wani abin da ake bukata a karan kanka kai kadai fa shugaban ƙasa ne kaga dole ka samu ilimin da zaka tafiyar da wannan shugabancin wannan shine sa ilimin sufanci yake da matukar tsada yake da matukar tsada shi yasa za a ga wasu littattafan nan mana na fikihu sai ga sun hada da sufanci yanzu kaga kamar irin su aqrabul wannan a ci wannan irin su kamar misbahu salik kaga farkon sa ya dan yi magana akan sufanci in ka dauki kamar ibnu ashir kaga a karshen sai da ya kawo baji akan sufanci idan ka dauki kawkabu sadiq na imam sayyidi kaga karshe karshen sai da ya kawo magana sufanci kai in ka dawo ma bangaren ilimin nahwu ilimin nahwu idan muka dubi nazamul imridi a farko farkon nazamul imridi ina ga mun karanta akwai ilgazar kusan a shimfiɗar sai da ya fara da magana akan ilimin sufanci akan ilimin sufanci saboda muhimmancinsa kuma in ka ɗauki alburda kafin ya fara shiga yaban annabi da ya maka aminta zakur jiranin bin sulami da ya wannan shimfiɗar babi na biyu cewa yi fi tahziri an hawan nafsi wannan gaba ɗaya fa inna amma rasibi su'i mata gaba ɗaya wannan fasalin duka magana yake akan ilimin sufanci saboda haka ilimin sun cira da matukar mahimmanci sosai duk wanda ya ce ba zai bi shehunnai ba to lalle lalle ya shirya ɗamarar bin shedan kuma ko ya sani ko bai sani ba kuma ko ya yadda ko bai yadda ba sai mutum ya bi shedan ko mutum karshe zai zo ya kibin ma shehunnan karshe sai a zo a samu wani ɗan damfara ya damfare shi a zo da wata sabuwar tafiyar da ba a taɓa sanin ta ma a duniya ba shikenan sai a zo a ɗora mutum a kai ya saki shehunnai kuma ya zo ya kama yan damfara. Eh, fasana jumu'ahumu sai ya karya taron su wa fallala eh fasana sai ya karya ko ka ce ya tarwaza jumu'ahumu taron su wa fallala ya karya garbahun kaifin su bigirari saifin da kaifi irin na takwabi amma min hijahu takwabin fa na hankalinsa muhannadi kira hindu wallahu ta'ala a'lamu